ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 22 ga watan jumadal zulqa'ada shekara 1445 hijira ta manzan tsira annab muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 30 ga watan biyar shekara ta 2024 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu mai albarka na littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji malam da rahama yan uwa mana cikin babi na ƙarshe a cikin wani littafi mai albarka shine babu bayani ma a'addahu Allah ta'ala lil mu'minina fil janna babin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadinsa ga ‘yan aljanna idan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tagomashin shiga cikinta mun tsaya ne a hadisi na goma sha biyu za mu tashi hadisi na goma sha uku a cikin wannan babi na ƙarshe malice an abi sa'idin wa abi hurairata radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدا وانا ديسي أنقوان كربوشة لك سهبي أبي سعيد الخضري مالك ابن سنان دا أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الله ملؤكين شركي يكارا مسير داسو سوبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله إرادة أمنتي سكارة تبتة أقريشيتي إذا دخل أهل الجنة الجنة إذن أن الجنة سكشغاء الجنة ينادي منادي ونمي كرا زي كرا ونمي شيلا زي شيلا يتيمسو inna lakum an tahyaw wa la tamutu abadan haƙiƙa kuna da rayuwa a cikin aljanna ta har abada wa la tamutu abadan babu mutuwa har abada wannan wani kira ne da Allah subhanahu wata'ala zai yi ko kuma a yi kiran ta wasitar malakun min mala'ikatihi subhanahu wata'ala ta hanyar wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki ya shela ya ce, Ya ku ’yan aljanna, Allah maɗaukakin sarki ya ce a sanar da ku, kuna da rayuwa ta har abada wacce babu mutuwa. Idan mutum ya shiga aljanna, mutuwa kuma ta yanke kenan mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ta don ta zamto wata gada tsakanin rayuwar duniya da kuma abin da ya shafi rayuwar barzakh zuwa rayuwar kiyama amma da zarar mutum ya mutu kuma shikenan babu wata mutuwa kuma da mutum zai maimaita an gama mutuwa kenan saboda ita mutuwa Allah madaukakin sarki ya ajiye ta ne dan ya kasance rayuwar da mutum zai a duniya to ta zo ƙarshe ya kasance kuma ya tashi dan yi masa sakamakon da zai samu abin da ya girba a duniya na alkhairi ko na sharri wannan shine babban maƙasudin mutuwa ya kasance wata gada ce da mutum zai bi da kanta don ya je tar da sakamakon da ya shuka a duniya aikin alkhairi ya aikata zai samu kishiyar sai ya aikata zai samu Allah maɗaukakin sarki kiyaye na tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya gama a cikin hadisi ingantacce ya ce idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya 'yan aljanna a cikin aljanna 'yan wuta ma suka shiga cikin wuta Allah subhanahu wata'ala zai suranta mutuwa za a yi mata sura kamar surar rago a zo da ita tsakiya tsakanin wuta da aljanna wani mai shela ya shela ya ce ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut Allah subhanahu wata'ala zai sa aishe la ce ya ku yan aljanna ku dawwama a cikin aljannan nan babu mutuwa ya ku wanda kuka shiga wuta ku dawwama a cikin wutar da kuke kuma babu mutuwa a ciki annabi tsira da amince sai ara tabbata a gare shi ce sai a kama wannan mutuwar da take surar rago sai a yanka ta kama yadda kaga ana yanka rago shikenan mutuwa ta mutu kenan mutuwa ita ma yau ta mutu aga ba mutuwa kenan a lokacin duk wanda ke cikin wuta a wannan tsamma a wannan lokacin ya san in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba kenan wanda ke kuma cikin aljanna daman ya san shi in ya shiga aljanna ba a yin dangwaliliya ba a yin kwalilanka in ka shiga aljanna ka shiga kenan amma wuta jama'a da dama za su shiga ciki kuma Allah madaukakin sarki musu rahama su fito amma da zarar an yi wannan kuma shikenan ba ba ba wanda zai ƙara fita daga ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye to Allah subhanahu wataala zai sa ayi wa ƴan aljanna shela a ga musu cewa kuna da rayuwa ta har abada babu mutuwa wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan kuma hakika kuna da lafiya ta har abada la fala tasqamu ba za ku ƙara rashin lafiya ba abadan har abada ita ma rashin lafiya yan uwa ana yin ta ne a duniya duk wani zazzabi da wata masashara da ciwon kai da haɗari da jin ciwo duk wani abin da ka sani na rashin lafiya wanda za a taɓa wani ɓangare na jikinka ka ji rashin daɗi to wannan ana yin sani a duniya da zarar mutum ya ji lahira kuma babu rashin lafiya domin ɗaya daga cikin manufofi na rashin lafiya shine jarraba ce Allah maɗaukakin sarki yake yin ta ga muminai wanda ya yi haƙuri ya jure sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi lada sai ladan sai ya ƙara yawa ya ƙara girmama ya ƙara samun kusanci da Allah subhanahu wataala wasu 'yan laifuka da ya da 'yan zunubai da ya a gefe sanadiyar rashin lafiyar da Allah maɗaukakin sarki zai ɗora masa duk sai a yayi masa sai Allah maɗaukakin sarki ya yafi masa zunubansa ku kaga a duniya rashin lafiya tana da me tana da hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya sa yake ɗora mumini ita wanda ba mumini ba idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa rashin lafiya to haka zai gama rashin lafiyarsa ya gama babu ladan komai yayi haƙuri isbiru aw la tasbiru sawawan alaihi yawwa sun yi hakuri ko ba su hakuri ba duk ɗaya ne a wajen su Allah madaukakin sarki babu abin da zai ba su na lada dan ka'idar samun lada shine sai mutum yana da imani sannan zai aikin da za a bashi lada to ba su da imani kwata-kwata asalin imanin ba shi da shi sa ba su da lada haka nan muminin da shi ma ya yi rashin lafiya a duniya sai kasance shi kuma ya kasa haƙuri da juriya yana taraki da kai karar Allah maɗaukin sarki da surutai duk inda ya zauna to shi ma wannan bashi da ladan komai amma kuma rashin lafiyar tana nan domin ita rashin lafiyar wani gishiri ne daga cikin gishirin rayuwa dole sai mutum ya yi shi wata hanya ce daga cikin hanyoyin rayuwa dole sai mutum ya bi ta babu wanda ya ce ya rayu a duniya ya koma ga Allah maɗaukin sarki bai taɓa rashin lafiya ba idan baka zazzabi za ka yi ciwon kai idan baka ciwon kai za ka yi kaza idan baka kaza dole a cikin nau'i na cuta ko rashin lafiya sai ka gama da wanda gaci to muminai masu haƙuri su ne suke dacewa da abin da Allah maɗaukin sarki ya tanada na lada da ake samu idan mutum ya yi rashin lafiya to kaga wannan a duniya kenan amma a lahira fa an gama jarrabawa mai samun lada ya samu lada wanda kuma ya asara lada ya riga ya asara babu sauran rashin lafiya kuma saboda ka za a yi wa ɗan aljanna shela a ce muku ku yi ta zama cikin lafiya fala tasqamu abadan babu rashin lafiya wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abadan hakanan ku yi ta zama a mun tsallake wani abu wa inna lakum an tashibu fala tahramu abadan za a ce musu kuna da kasancewa a cikin samartaka da yarinta fala ta haramu abadan babu tsufa a cikin aljanna har abada shi ma kun ga wani tagomashi e babu tsufa a cikin aljanna don mutumin da ya shiga aljanna a yadda yake a haka yake ɗan aljanna kamar da muka ta ambata wancan karin shi ne za a yi su tsare kun juna sa'annin juna shekarunsu ɗaya tsayinsu ɗaya girmansu ɗaya wani bai fi wani ba haka suke dukkaninsu yanayin tsayinsu yanayin faɗinsu yanayin halittarsu da haka Allah maɗaukakin sarki zai yi su don kada wani ya ga wani ya fi shi ce kuma wannan ya aka yi fi ni aljanna babu wannan insha Allah ta'ala duk mutane ɗaya suke to ba za a ce kuma wani shekararsa talatin da biyar wani shekararsa sittin za ga ɗan shekara sittin ya canza ɗan shekara talatin da biyar yana cikin samartaka ko kuma yana nan a matsayinsa na matashi babu wannan aljanna ko shekara miliyan ɗaya kai yadda kake haka kake duniya ce zaman duniya ne yau da kullum take canza mutum yau da kullum take canza mutum daga yaro ya fara girma ya zama saurayi ya zama matashi ya fara tsufa ya zama tsoho har ya takwarkwashe ta yadda zai kasance ya koma yarinta ta yadda babu abin da yake iya kansa Allah subhanahu wataala ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Allah subhanahu wataala yace Allah madaukakin sarki shine halicce ku daga rauni asali kenan kowa daga rauni aka halicce shi lokacin da kake karami dan jariri ka fito a lokacin babu abin da kake iya wa kanka to a lokacin rauni kenan kana nan kana nan kana nan har ka fara girma ka fara zama saurayi ka zama matashi to sai Allah madaukakin sarki ce summa ja'ala min ba'dhi da'afin quwwatan sannan bayan rauni sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya muku ƙarfi to mutum ya zama matashi kenan shekara sha biyar zuwa shekara arba'in da biyar wani lokaci ma har hamsin ga namiji zai kasance kana kan ganiyarka to daga nan kuma sai mutum ya fara ƙasa sai mutum ya fara ƙasa shine sai Allah maɗaukakin sarki ce to bayan wannan kuma ƙarfin thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan kuma wa shayba bayan wannan ƙarfin sai Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya sanya mutum ya zama to mai rauni da kuma furfura karan farko rauni ne kaɗai ba furfura amma karo na bifa ga rauni ga furfura tsufa kenan shi sawa ake tattaunawa da raunin farko da rauni na biyu wanne fi raunin farko ya ɗan fi dama dama sama da rauni na biyu rauni na biyu ya fi raunantaka ya fi takaici wanda ya shiga rauni na biyu ya fi takaici mutumin da ya tsufa tsufan da ya kasance kamar ƙaramin yaro yanzu aka ga ƙaramin yaro kowane ne namiji da mace za ku ga ba sa kyamar yi wa ɗan ƙaramin yaro hidima in za ga akwai iyayen ma da maza ne sukan iya zuwa su yi wa 'ya'yansu ƙanana 'yan jarirai tsarki ko abin da ya kamata kuma ba sa jin wani abu ba haka ba ne maza ne amma suna iyawa amma lokacin da aka ce dattijo ne ya girma ya kai shekaru irin wanda baya iya wa kansa kuma sai dai ya masa ba kowa ne daga cikin 'ya'yansa yake iya tausaya masa ba haka ba ne sai kaga mutum ya tsufa lokacin da yake buƙatar taimako matuƙa kowa ya tafi ya bashi dan yadda ka san ƙaramin yaro idan ya ji fitsari sai dai ya yi a wando ba zai iya cewa zan yi fitsari ba idan ya ji bayan gida sai dai ya yi a wando ba zai iya cewa zan yi bayan gida ba haka tsofaffi wasu daga ciki suke zama zai fitsari a wando ya bayan gida a wando bai san abin da yake yi ba to shi sa kaga gwanda gwanda raunin kankanta da raunin girma ba haka bane to dan adam haka yake to Allah subhanahu wataala ya kaddara rayuwar dan adam take in dai mutum yana raye to zai kasance dole sai a rinka tawayarsa a rinka rage shi a rinka rage shi a duniya kenan wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq haka Allah madaukakin sarki ce afala ta'qiluna duk wanda muka raya shi za mu rinka rage shi za mu rinka rage shi a halitta komai naka zai rinka raguwa to wannan a duniya kenan amma a lahira fa idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara muka shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya sa mana daga ciki za a gaya mana cewa kuna da rayuwa ta samartaka da yarinta babu tsufa har abada abu na ƙarshe wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan za a ce da an aljanna hakika kuma kuna da rayuwa ta ni'ima da jin daɗi babu wahala da cutarwa har abada fala tab'asu asalin kalmar daga albu'usu ne albu'usu shine kamar cutarwa ta jiki ko ta zuciya ko rashin jin daɗi duk abin da zai zo ya lalata maka rayuwa asbabun tukaddirul hayat sababa da za su lalata maka rayuwa tufsiduha su gurɓata maka ita babu wannan aljanna jin daɗi ne zalla shi da wani malami yake cewa ai ko yanzu a duniya waɗannan abubuwa guda hudu idan aka ɗauke maka su to shikenan ka gama jin daɗin rayuwarka na farko a ɗauke maka mutuwa a ɗauke maka tsufa a ɗauke maka rashin lafiya a ɗauke maka ɓacin rai da rashin jin daɗi to ga me ya rage maka babu ba mutuwa ba tsufa sannan ba rashin lafiya sannan ba albu'usu aka ce albu'usu ya shafi duk abin da zai bata maka rai daga cikin abin da zai bata maka rai ya jawo maka rashin jin daɗi akwai babu akwai talauci haka ne to ba talauci ba talauci to me zai dame ka da Allah ba abin da zai dame ka to shine yake cewa ko a duniya ne aka ɗauke maka abubuwan nan guda hudu to shikenan ka gama jin daɗi amma kuma babu wannan rayuwa a duniya gaba ɗaya babu wani mutum a duniya da za a ɗauke masa waɗannan abubuwa guda hudu babu shi eh babu shi duka sai ka samu akwai waɗannan abubuwa za ka ga na farko dai kowa sun sai ya mutu don ita mutuwa da abubuwan nan guda biyu uwa da mutuwa da tsufa cututtuka ne da ba su da magani da Allah akwai maganin mutuwa akwai maganin tsufa to haka suke cututtuka ne ba su da magani laisa laha dawa ba su da maganin da za ka kawo ka ce yau na sha wani magani insha Allah ta'ala sai mahadi sai dai mahadi ya ture ba mutuwa babu shi hakanan babu wani magani da zaka sha wallahi duk jin daɗinka idan kai ne ka fi kowa jin daɗi da kuɗi a duniya sai ka tsufa don wanda ya yi ka haka ya so ka kasance to kuma dole ne tsarin jikinka ya bi yadda wanda ya yi ka yi shi ba kai kai kanka ba akwai wanda ya yi ka to wanda ya yi ka akwai tsarin da yake so jikinka ya bi wannan tsarin shine idan ka kai wasu shekaru zaka ta kwarkwashe ka tsufa haka ne kalli wanda za a ce ya fi kowa kuɗi a duniya ka kalle shi ka gani da ba haka yake ba idan da akwai inda zai je a tsara shi a dawo da shi yadda yake da ya ji an babu yadda zai kuma yana ji yana gani zai tsufa ya takwar shi yana ji yana gani kuma zai mutu kaga an ka tono da wanda sai ga rayuwa ma ba ta da wani daɗi kwata kwata to amma aljanna da an shiga insha Allah ta'ala za a ce ba mutuwa ba tsufa ba wahala ba rashin lafiya shikenan sai me sai jin daɗi kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace رواه مسلم امام مسلم يفتد وانا حديث وان ابي هريره رضي الله عنه ان كربو دغ صحابي ابو هريره الله قال مس يردا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه من زن الله tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna adana maq'adi ahadikum min aljannati haqiqa mafiya karancin gurin zama na ɗayan ku a cikin aljanna wanda yake shine na ƙasa wajen samun gurin zama a cikin aljanna ay ya ƙula lahu shine mutumin da za a ce da shi idan ya shiga aljanna tamanna yi buri za a ce masa yi buri duk abin da zuciyarka ta burata za a baka shi yi buri fa ya tamanna wa ya tamanna zai buri yayi wannan malamai suka ce fa ya tamanna wa ya tamanna an maimaita sau biyu ne ba ana nufi ya yi sau biyu bane kadai a'a kamar a ce maka yayi ya ƙara ya ƙara ya ƙara ina fata an fahimta aka faɗi wani adadi dole za a yi shiru wanda yake faɗa adadin ba yana nufin iya abin da ya faɗa ba kenan aiko mubalaga ce yana sun nuna maka cewa yayi ya ƙare ya ta buri iya duk abin da zai burata zuciyarsa ta kawo masa duk ya kawo ina son kaza adadin gida mai ɗakuna kaza adadin kaza duk ya gama kawo wa zuciyarsa yana so fa hal tamannaita fa yaqulu lahu sai a ce da shi fa hal tamannaita kagan burin naka duk abin da ke cikin zuciyarka ka fito da shi ka yi buri fa ya ƙulu na'am sai ce eh shi iya ƙura malejinsa kenan na buri iya abin da zai iya burata kenan fa ya ƙula lahu sai a ce da shi inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu to duk abin da ka burata din nan an baka kana da shi da kuma kwatankwacinsa an ninka maka ma abin da ka burata to wannan yan za ku ga yayi kama da hadisin da muka gabatar a baya ko yawa za ku ga hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari na ƙarshen shiga aljanna ko kuma ƙarshen matsayi a cikin aljanna wani wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shine za a bashi a mislu mulki malikin min mulukin duniya ko wanda za a bashi kwatankwacin mulkin wani mai mulki ta fara mai mulki daga cikin masu mulkin duniya wata ruwaya kuma ce tun mana za a bashi kamar duniya sau nawa sau goma za a bashi kamar duniya sau goma to dukkanin su hadisai ne wannan kuma sai ce za a ce ya yi buri kuma a bashi abin da ya burata din duk hadisai ne da ba sa cin karo da juna duk abu ɗaya ne in aka ce mutum ya yi buri ya yi buri sai ya kasance iya abin da zai iya burata ɗin iya mulkin wani katafaren mai mulki ne a duniya to kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce an baka irinsa da irinsa da irinsa an baka kamar duniya sau goma ina fata fahimta kaga dai duk shine wanda na ƙarshen shiga aljanna wanda na gaya muku daga shi kuma babu wani wanda zai shiga aljanna shine na ƙarshe rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wannan hadisi na goma sha biyar an karɓo shi daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah azza wa jalla hakika Allah mai girma da buwaya ya ƙulu li ahlil jannati zai ce ga 'yan aljanna ya ahlal jannati Allah maɗaukakin sarki zai yi shela wannan kuma kalami ne na Allah subhanahu wa ta'ala da kansa zai wa 'yan aljanna ba wata wasiɗa subhanahu wa ta'ala don Allah mai kai wannan daɗi a ce Allah maɗaukakin sarki yana magana da kai yake da ni yake da mu yake gaba ɗaya me kai wannan daɗi Allah zai ce da yan aljanna ya ahlal jannati ya ku yan aljanna fa yaquluna sai yan aljanna su ce duk gaba ɗaya sai mu ce insha Allah ta'ala labbaika rabbana wa sa'adaika amsawarka ya ubangiji neman taimakonka bayan neman taimakonka labbaika ai ijabatan ba'da ijabatan wa sa'adaika musa'adatan ba'da musa'adatan amsawarka ya ubangiji bayan amsawarka wato ka san mutum yana so wanda yake so ya kira sunansa da Allah ba haka bane kana so wanda kake kauna ya kira sunanka kuma mutum yana so ya rinka ambatar wanda yake so idan abu yana ranka kana son sa zaka kana so kai taiwon ambatan sunansa kai ta maimaita sunansa ba ka gajiya to shi sa sai da Allah maɗaukin sarki ya kira aljanna sai su ce mun amsa ya ubangiji neman taimako bayan neman taimakonka wal khairu fi yadayka sannan sai su ce ya ubangiji alkhairi duka a hannunka yake alkhairi gaba ɗaya naka ne kaga in suka ce labbaika kawai shi ya isa amma me yasa suke ta zanzantan shine suka ce at-talazzuz at-talazzuz jin daɗi da tattaunawa da Allah madaukakin sarki in kana jin daɗin tattaunawa da mutum baka so a ƙare eh baka so zancen ya ƙare to shi sa kaga in suka ce labbaika ya isa amma kaga labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu fi yadayka kaga wanda duwa ya sa su jin daɗin magana ce alkhairi ya ubangiji duka a hannunka yake fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya ce da su hal rabitum shin kun yadda da abin da ne muku kun yadda da abin da ne muku na tsabar da ku daga wuta na ba ku katafaren gidaje a cikin aljanna duk abin da kuke so wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da zukatan ku suke so akwai su a cikin aljanna na tanadan muku shi ba bacin rai ba jin haushi ba kaza ba kaza duk wani nau'i na jin daɗi akwai shi a cikin aljanna shin kun yadda da abin da ne muku kun gamsu fa yaquluna sai yan aljanna su cewa malana la narda ya rabbana ya ubangiji me zai sa ba za mu yadda ba me ma me ma ke gare mu da za mu ce ba za mu yadda ba wa qad a'taytana ma lam tuti ahada min khalqika bayan ka ba mu irin abin da baka bawa wanda daga cikin halittunka ba kai mana ta gomashin abin da ba kai wanda daga cikin halittunka ba ya ubangiji fa ya ƙulu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ala u'tiyakum afdala min zalika shin bana ba ku abin da yafi wancan falala ba to kun ji ba za a bada abin da yafi aljanna bayan ka shiga aljanna wato aljanna kullun daɗi ne eh haka kawai kuna cikin wannan ni'imar kuna ji ƙarshen ƙurewa kenan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ya ce muku kun yadda sai yan aljanna su ce ya ubangiji in ba mu yadda ba mai zami ai mun yadda ya ubangiji bayan kai mana abin da baka yi wanda ga cikin halittunka ba sai Allah ya ce to zan ba ku abin da yafi wannan fa yaquluna sai yan aljanna su ce wa ayu shay'in afdalu min zalika ya ubangiji menene kuma abin da yafi wannan halin da muke ciki na aljanna da jin dadin ta fa yaqulu sai Allah subhanahu wataala ya ce da su أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ناباكو ناهل التامكو يرداتا ta tabbata a gare ku ba zan ƙara fashi da ku ba har abada wa ribwanun minallahi akbar eh haka Allah madaukakin sarki yace wa'ada Allahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ribwanun minallahi akbar dhalika huwa al-fawz al-azim haka Allah ya faɗa cikin sautin tauba Allah subhanahu wata'ala ya ce yarda wa ribwanum kun ga ai sai da Allah kawo aljanna ko wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin Allah yayi wa mu'minai maza da mu'minai mata alƙawarin aljanna aljannatai tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajensu kuma khalidina fiha suna masu dawama a cikinsu sai Allah ce wa masakina tayyibatan fi jannati adin da wasu irin gidaje tayyibatun tsarkaka kyawawa masu kyau Allah ce fi jannati adin ne a cikin aljanna ta zama bayan Allah ya kawo aljanna da abin da zai ba yan aljanna sai ce wa ridwanun minallahi amma ka sani yarda da Allah zai wa yan aljanna akbar tafi aljanna girma kuma tafi aljanna to shine so su malamai suka ce abinda ake nufi da ribwanun minallahi yarda Allah madaukakin sarki shine hadisin gaba zai fassara mana ana ganin Allah madaukakin sarki shine ribwanun minallahi din shine abin da ya fi aljanna dadi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malamai suka ce duk mutumin da yake ƙarƙashin wani a duniya kenan misali irin na duniya yake ƙarƙashin wani mai gida sai mai gidan nan ya gaya masa wata magana da take nuna cewa lallai ya aminta da shi ya yarda da shi to za ga a lokacin zai kwanan farin ciki ko da bai bashi ko sisi ba ballatana yardar Allah subhanahu wata'ala kana da wani mai gida ya tara yaransa gaba ɗaya ya ce wane wane duk inda zan je ba na haufi hankali na a kwance yake inda yana wajen ba na jin wani kwata-kwata na amince da shi na yarda da shi da Allah ya zaka ji daɗi zaka ji ballanta na Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka ya ce ya yarda da kai ya baka yardarsa kaga wannan jin daɗin kuma sai inda ya tsaya kenan Allah yarda da mu yarda Allah maɗaukakin sarki kala biyu ce akwai yarda ta duniya akwai yarda ta lahira yarda ta lahira dai ita ce ƙarshen ƙololuwa yarda ta duniya idan Allah maɗaukakin sarki yarda da kai na farko zai gafarta zanubanka kuma zai baka aljanna yarda ta duniya kenan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yarda da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah maɗaukakin sarki ce radiyallahu anhum Allah maɗaukakin sarki ya fara yadda da su wa rabu anhum sannan su ma sai yasa suka yadda da shi ina fata an fahimta to mu Allah maɗaukakin sarki ka yadda da mu ka sa mu yadda da kai ya ubangiji hadisi na goma sha shida wa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu an karɓo daga jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya ƙara masa yarda قال يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce mun kasance a wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa nazara ila al-qamari laylatal badr sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya daga kansa ya kalli wata laylatal badri a daren haske daren cika shine laylatal badri lokacin da wata yake kan cikarsa to a lokacin ake cewa wata laylatul badri irin sha uku sha hudu sha biyar kwanakin da wata yake haske to na shine lailatul badri ka'ida wata za ku ga yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi yakan faro ne yana dan yana dan karami ko dan karami sai da idan ya fito yana hilal za ga neman sama wahala yake sai a zo a ta tsira ido ba a gan shi ba ya ta nuna maka ce gashi can gashi can ana gashi can kai ba ba gan shi ba yayi kankanta to yana tasowa yana girma yana girma har ya balaga ya kai sha uku sha hudu da ya je sha biyar kuma shi ma sai ya fara ƙasa an gane kama halittar mutum kenan ko shi ma sai ya fara ƙasa kuma har lokacin da zai mutu shi sa Allah madaukakin sarki ce wa yas'alunaka anil ahilla qul huwa mawaqitu lin-nasi wal hajj wannan tambayar ta wa yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka ya rasulullah game da jariran wata tambayar da suke shine wai me yasa wata yake farawa yana dan karami sai ya girma sai kuma ya dawo dan karami shine tambayar da suke yi amma wannan tambaya ce da ba ta da wani amfani ko an ba su amsar ta sai Allah madaukakin sarki musu abin da ake ce masa uslubul hakim sai canza tambayar sai ba su abin da zai amfana da su a rayuwarsu sai ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kace wata asalin abin da ya sa Allah madaukakin sarki samar da shi an yi shi ne don ya kasance lokuta ga mutane sannan kuma don a ididdige a irga lokacin da za a yi aikin hajji da wata ake irga cewa wane shekararsa kaza wane an haife shi kaza da shi mace take jinin al'ada da shi ake gane watan aikin hajji ya zo karamar sallah duk da wata ne to sai Allah ya ba su wannan shine abin da ya fi muhimmanci amma an ka gane cewa wata yana dan karami ya zama ba ya kuma karami to kuma sai me ba wani abu ba wani abu a ciki don aka ce albadar shine lokacin da wata ya girma ya kai kwanakinsa na girma to lokacin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga kai kalle shi shine lokacin da za ga irin gari yayi haske musamman in ba wuta za ga ko kwandala kyar za ka iya daukar ta yan saboda akwai fitulu da yawa na shi sa ba iya ganin wannan amma da da yake fitilun ba su yawa haka ba to za ga idan irin lokacin ya zo gari yayi haske tarwai komai gashi nan sai annabi ce da sabai Allah ya ƙara musu yarda innakum wa qala yace innakum satarawna rabbakum ma'iyanan kama tarawna hadha al-qamar annabi yace hakika ku za ku ga ubangijinku kamar da kuke kallon wannan wata la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa turereniya wannan ya buge wannan wannan ya tura wannan shine tudammuna wajen kallon sa yanzu misali shine idan wata ya fito idan kana buƙatar ka gan shi akwai buƙatar sai ka tura da kusa da kai ba buƙata idan mutanen da suke fili a ce fili ne filin ya kai mutum miliyan a wajen duk wanda ke son ganin wata baya buƙata sai ya samu na kusa da shi ya hankaɗe shi me zai yi kawai shine daga kansa to haka yan aljanna duk yawan mutanen da ke cikin aljanna kowa zai ga Allah subhanahu wataala ganin da ya dace da shi subhanahu ta'ala wannan malamai suka ce kamanta gani ne da gani ba kamanta abin gani da abin gani ba ne yadda abin zai fito fili shine idan ka ce kamanta gani da gani yadda za ka gani yadda idan ka tashi kallon wata ba ka bukata ka tura kowa to haka za ka ga Allah ba wai ana kamanta wata da Allah ba ne an fahimta? ba tashbihul ru'ya bil ru'ya ne ba tashbihul mar'i bil mar'i bane haka malamai suka faɗa ba wai ana kwatanta Allah subhanahu wataala da wata bane a kada wani ya dauki wannan sai ai an ce yadda za a ga wata haka za a ga Allah to Allah kamar wata yake dan uwa baka fahimta ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine yadda ganin naka yake baka buƙatar ka tura wani ko ka hankade wani to haka ganin ka yake ga Allah subhanahu wataala lalle yan uwa idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi alƙiyamarsa ‘yan aljanna suka shiga aljanna insha Allah ta'ala za mu ga Allah insha Allah ta'ala kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa shine ya fi komai daɗi a cikin rayuwar ɗan adam ta aljanna daga ganin Allah maɗaukakin sarki babu wani abu kuma da yake mafi daɗi babu shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ya ce lillazina ahsanu lallai ga waɗanda suka kyautata suna da alhusna mafi kyawu mai ce mafiya kyawu ita ce aljanna suna da aljanna wa ziyada sannan bayan bayan aljanna kuma suna da ƙari to kakan aka ce za a ƙara maka da wani abu maybe abin da ya fi abin da aka baka kenan to menene abin da ya fi aljanna shine ganin Allah subhanahu wata'ala shine ganin Allah subhanahu wata'ala lallai za a ga Allah subhanahu wata'ala aljanna idan an shiga amma ganin Allah subhanahu wata'ala yan uwa a duniya wannan abu ne mustahil abu ne ba mai yiwuwa ba zance mafi inganci ba a ganin Allah madaukakin sarki a duniya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir Allah subhanahu wataala yace la tudrikuhu al-absar gannai ba sa riskar Allah madaukakin sarki al-absaru sune gannai to gani baya iya riskar Allah madaukakin sarki wa huwa shi Allah madaukakin sarki yudrikul shine yake riskar gannai din an fahimta ai ko saboda ka ba a ganin Allah madaukakin sarki shi sa malamai hatta a cikin sahabbai sun karu juna ilimi shin zuwan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi miraji shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba amma dai zance mafi inganci shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ga Allah gani na ido ba shi dai gani na zuciya haka malamai suka faɗa hadisin na Aisha ta tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ce ya rasulullah hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka lokacin da kai mi'raji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta mata la bal nurun anna arahu yace mata ai haske ne sai a za ina iya ganin sa shine anna arahu ai haske ne sai a za ina iya ganin sa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kimarsa da martabarsa da matsayinsa ya kai har ta inda tsakaninsa da Allah madaukakin sarki fa kana qaba qausaini aw adna tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki bai fi taku bi ba fa auha ila abdihi ma auha shi sa Allah maɗaukakin sarki ce ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciya ba ta ƙaryata abin da ta gani ba na mamake mamake da al'ajabi na Allah maɗaukakin sarki da Allah ya shimfiɗa a sambai idan dan nan duniya ya kawanci ne kawai in ka je sama kaga malakutu samawati wal ard malakutu samawati kaga irin mulke mulken Allah maɗaukakin sarki da ya ajiye a sama duk manzon Allah ya gani sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah madaukakin sarki ce ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta karyata abin da ta gani ba to amma dai manzanci mafi inganci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ga Allah ba to sai dai kuma an samu wasu yan yan bambarman yan katobara su ne mu'tazila ɗaya daga cikin firaq min firaqil bid'a daga cikin firqoki na bid'a al-mu'tazila su sun ce babu yadda za a yi ma ga Allah ko a lahira ba za ta yi ba sun ce ko a lahira ba sun mana bakin ciki suka ce ba za a ga Allah ba kuma in ka je ka duba cikin tafsirin al-kashaf na mahmud zamakhshari ya al-mu'tazili ka je ka karanta tafsirin kashaf wato in fa kaje ana cewa yan firka kaza ba fa jahilai bane ba fa da Allah ka je ka duba tafsirin kashaf ka je ka gani ka je ka ga ilimin da ke ciki zamakshari malami ne na bugawa a takarda sosai malami ne musamman in kana son abin da ya shafi larabci da usul fiqh da sauransu in ka shiga tafsirin sa zaka fito da abubuwa da yawa to ya taimaki ya taimaki wannan magana ta cewa ba za a ga Allah ba sosai da sosai a cikin littafin suka ce ba za a ga Allah ba dalilin su shine saboda Allah madaukakin sarki lokacin da annabi Musa ya ce a rabbi arini anzur ilaika sai Allah madaukakin sarki sai kala kala lan tarani walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimina Allah subhanahu wataala lokacin da annabi Musa ya je ganawa da Allah madaukakin sarki to kun san kamar yadda na gaya muku zance da Allah akwai daɗi da annabi Musa zance da Allah ya ɗauki daɗi ya shiga shauƙi to shine sai mika wannan buƙatar sai mika application sai ce rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji dan ba dama an ganka mana dan ba dama na ganka sai Allah madaukakin sarki ce lan tarani to kun ji inda suka makalewa idan shi zama shari dama malamin larabci ne kuma ya san larabci yadda ya kamata lan lan a larabci tana fa'idantar da me suka ce nafi na har abada e nafiyul mu'abbad kuma mu'akkad korewa da aka karfafa shi kuma na har abada a wajensu da yawa daga cikin malamai sun kora wannan ka'ida a larabcin ma suka ce lan ba ta fa'idajen haraba tana fa'idajen da lokaci mai tsayi ne to sai suka ce Allah maɗaukan sarki ce da annan musa lantarani ba za ka ganni ba to abinda suke nufi shine abinda ake nufi shine har abada ba wanda zai gani sai ka ce musu a abinda ake nufi da lantara ni ba za ka ganni ba a duniya saboda yanayin ginin jikinka bai kai ka ganni ba yadda Allah ya tsara jikin dan adam gangan jikin shi ba za ta iya ganin Allah ba me zai nuna maka wannan ma'anar shine sai Allah madaukakin sarki ya ce walakin zur ila aljabali sai dai duba dutsen can kalli ga wani dutse can kalle shi fa in istaqarra makanahu idan idan dutsen ya iya tabbata inda yake fa saufa tarani akwai yiwuwar ka gani falamma tajalla rabbuhu liljabali lokacin da Allah madaukakin sarki yayi tajalli dan wani bangare na hasken Allah madaukakin sarki ya dira akan dutsen ja'alahu dakkan kawai sai dutsen nan da nan ya rugurguje ya zama yashi wa kharra Musa sa'iqan annabi Musa ya faɗi suman bi anan take ba fa Allah ya gani ba kawai rugujewar dutsen ne ya firgita annabi Musa annabi Musa ya suma to jikin da yake da irin wannan raunin zai iya ganin Allah ba zai ga Allah duniya ba shine abin da lan take nufi to amma da duk da aka sun makalkale wannan wajen sosai to amma sai aka ce shikenan aka ce sallamna tasliman jadaliyan mun sallama muku wannan ku bari irin sallama ta mai musu kasa idan kana musu da mutum kaga ya makale wani wajen to sai ka ajiye masa ne sai ka tafi inda bashi da hujja sai aka ce to za ku da faɗin Allah madaukakin sarki wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki masu haske ne shine nadira daga annabur ne yusqawna fi wujuhihim nadratan na'im annadratu shine haske Allah maɗaukakin sarki ce wujuhu yawma idhin nadira wasu fuskoki masu haske ne a wannan yini wannan yini ne tashin alkiyama sai Allah ce ila rabbiha izuwa ga ubangijinta naziratun masu duba ne masu kallo ne dan mai annazaru mai annazaru yake nufi da Hausa kallo masu kallo ne zuwa ga ubangijinsu amma kun san abin da suka yi nan ma anan ma sai da suka yi tsira duk da gaje suka ce ba sai da ba ai abin da ake nufi ai nazira ai muntaziratun ila ma yaf'alu Allah biha ko gane kuwa wai muntaziratun ai ila rabbiha nazira suna jira ne su ga mai ubangiji zai yi da su tunda na muntazira shine masu jira ko in nace unzurni unzurni me nake nufi kenan dan jira ni sai suka dauko daga nan ai naziratun muntaziratun ila ma yaf'alu Allah biha suna jira ne su ga mai Allah zai yi da su to amma dai su mu'tazila ina ji su ne da ba su ga Allah mu dai zamu ganin Allah yadda insha Allah ta'ala tunda manzon Allah ya fara labari sallallahu alaihi wasallam za a ga Allah innakum satarawna rabbakum wannan kuma za a yi tawilin sa innakum satarawna rabbakum ku za ku ga ubangijinku wannan duk tawilin mutum wallahi sai dai raba da wannan eh larabcin da ba zai tawilin su ba haka mutum zai kyale shi Allah maɗaukai sarki sama na cikin wanda ya saga Allah yan uwa amma kun san wani abu tashin hankali ne Allah tashi kiyama ba Allah tashi kiyama sa ba ga Allah ba dan kafirai da za su ga Allah ba da munafikai Allah subhanahu wataala yace yace kalla innahum ar rabbihim yawma idin la mahjubu Allah ce bari wannan zancen an rabbihim su game da ubangijinsu yawma idin a wannan yini la mahjubuna ababan shamaka shamaki ne ba za su ga Allah ba su to kaga akwai matsala a ce an tashi yawa ba ga Allah ba Allah ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alayhi hadisi na 17 wa an suhayb bin radiyallahu anhu hadisi kuma na karshe a cikin littafin riyadus salihina an karbo daga suhayb Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine Suhaib ibn Sinan ar-Rumi wanda aka fasari da Suhaib ar-Rumi yace hakika manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi kala yace idza dakhala ahlul jannata jannatil jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka zai ce turiduna shay'an azidukum shin ‘yan aljanna kuna son wani abu na ƙara muku akwai abin da kuke so na ƙara muku fa ya ƙulu sai aljanna su ce alam tubayyi bujuhana ya ubangiji shin ba ka haskaka fuskan mu ba alam tudkhilna aljannata ya ubangiji ba ka shigar da mu aljanna ba wa tunjina minan nar ya ubangiji ba ka tsamar da mu ka tsiratar da mu daga wuta ba za su gaya wa Allah maɗaukin sarki haka idan suka faɗa ka fayakshiful hijaba sai Allah maɗaukin sarki ya yaye hijabin da ke tsakaninsa da su wanda ba sa iya ganinsa sai kowa ya ga Allah maɗaukin sarki idan haka Allah maɗaukin sarki kuma shikenan sai kowa farin ciki da murna kowa zai ƙara haske da kyau a cikin 'yan aljanna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa ma utu shay'an ahabba ilaihim min an-nadr ila rabbihim babu wani abu da aka taba ba 'yan aljanna da yafi soyuwa a gare su su kansu sama da ganin Allah madaukakin sarki yan uwa ku duba irin yadda muka faɗi ni'ima kala kala wannan kuma kawai wani bangare muka faɗa ba duka ba amma duk wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ba 'yan aljanna bai kai musu a cikin zuciyarsu kamar ganin Allah madaukakin sarki daɗi ba ganin Allah maɗaukakin sarki ya fi musu komai daɗi subhanahu wa ta'ala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi malam nawawi ya cike wannan littafi nasa mai albarka mai ɗimbin albarka da wannan hadisi na imam muslim sai ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace innal ladhina amanu hakika waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka kuma aikata aiki nagari yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijinsu yana shiryar da su ai bi sababi imanihim sakamakon imanin da suka yi da shi da aiki na gari sai Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da yake so tajrimin tahtihimul anharu fi jannatin na'im ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashin gidajensu a cikin aljannatai na ni'ima za a sa su a ciki kenan da awahu addu'ar su a cikin aljanna fiha a cikinta shine subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam shine tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji kun san yan aljanna za su rinka tasbihi suna godiya ga Allah ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa mun karanta hadisin a baya yulhamuna ahlul jannati tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafasa za a kimsawa yan aljanna yin alhamdulillah da subhanallah kamar yadda ake kimsawa mutane numfashi a duniya akwai wanda zai rayu ba numfashi babu to haka yan aljanna za a kimsa musu yin subhanallah walhamdulillah ina fata an fahimta ba wai an ba wai suna yi bane dan bauta dan aljanna ai ba bauta ko ba bauta fa ba ibada ba sallah wanda ka za ka yi sallah a duniya ina gaya maka Allah ko ba ba a sallah a aljanna eh ba a sallah aljanna ba wata bauta ba ibada ba komai jin daɗi ne kawai da morewa da gwangwajewa da holewa kwarai da gaske shi da na gaya muku akwai jin daɗi akwai holewa akwai gangajiya akwai rakashewa amma ba a duniya ba sai aljanna kwarai da gaske ka haƙura da na duniya ka je ka samu aljanna bawan Allah eh ka haƙura da na duniya akwai aljanna wallahi duk yadda kake gani za a yi aljanna akwai duk wani nau'in abin da kake gani kana so zuciyarka tana so kana hana ta wallahi akwai shi aljanna ko menene akwai shi yanzu ka ɗauki ka ɗauki giya giya ba ce ai da yake haramun ci a duniya ba a so amma sai aka ce za a kawo maka ita aljanna ka sha haka bane me dalili don wanda suka sha a duniya kana gani cewa kamar sun more kai gashi san lokacin da zaka sha su kuma duk wanda ya sha a duniya sai aka ce a lahira ba zai sha ba ba shi ba ita to duk wani abin da kake gani zuciyarka tana so dan uwa ka yi hakuri da shi in dai Allah ba ya so wallahi ya maka tanadin wanda ya fi shi a cikin aljanna in ka shiga zaka sha shi Allah subhanahu wata'ala ce wa tahiyyatuhum gaisuwar yan aljanna fiha a cikinta shine salamun aminci aminci shine suka ce ai gaisuwar da mala'iku za su rinka yawan aljanna ko kuma tahiyyatuhum ba'dhum li ba'd gaisuwar su sashin su da sashi kowanne ya zo a cikin alqur'ani in ka ce gaisuwar mala'iku wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina duk wannan gaisuwar mala'iku ne su rinka mutane ba haka bane haka nan kuma gaisuwar din aljanna tsakanin su a su za su rinka za su rinka juna gaisuwa ne ta sallama tahiyatum yawma yalqawnahu salamun saboda haka ko mala'iku da sun haɗu dama mala'iku da sun haɗu da yan aljanna sai fadanci eh salamun alaikum salamun alaikum ɗibtum kun tsarkaka kai amma kun taɓa fadanci ake maka ina ga maka mala'ika fa duk matsayin mala'ika zai rika maka fadanci ɗibtum ka tsarkaka ka ka daɗaɗa ka mutunta fadakulu ha shiga ciki khalidin kuna kuna masu dawwama a ciki Allah ce wal mala'ikata yadkhuluna alaihi min kulli babin mala'iku za su rinka shiga ta kowace kofa suna kewa da kuma shiga wai kana bukatar wani abu ne kana son wani abu ne mala'iku za su rinka muku hidima yan uwa za su rinka cewa salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi kuka jure yanzu ga sakamako kun samu Allah subhanahu wata'ala ce wa akhiru da'awahum ƙarshen addu'ar su kuma alhamdulillahi rabbil alamin shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu kaga ko a aljanna sai kai godiya ga Allah idan Allah madaukakin sarki shi ya cancanci kowace irin godiya godiya a farko godiya a ƙarshe godiya a tsakiya komai na kai kasance godiya ga Allah maɗaukakin sarki ne walahu alhamdu fil ula wal akhira walahu alhukmu ilahi turja'una Allah maɗaukakin sarki shi ya cancanta a gode masa a farkon komai sannan ka gode masa a ƙarshen komai ƙarshen ka akhiru da'awahum ƙarshen addu'ayin aljanna an alhamdulillahi rabbil alamin godiya za su yi ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin halittu malai ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ya fara da godiya shi ma kun ga zai ƙara da godiya ko ya buɗe littafin sannar ya sali ne da godiya kuma gashi zai cike shi ga godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bashi iko da dama ya rubuta na littafi mai ɗimbin albarka yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala hadana da ya shirye da mu lihaza ga wannan addini na musulunci wa ma kunna linatadiya ba mu kasance masu shiryuwa ba laula an hadana Allah ba dan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ba اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما لن يرث دا آه صلاة الإبراهيمية صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم eh dama kamar ku sani yadda ku sani tsari ne idan mutum ya yi aiki ya buɗe shi da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka rufe shi ma ka rufe shi ga godiya ga Allah maɗaukakin sarki ga salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓa abinka insha Allah ta'ala qala al muallif rahimahullah malan yace malan nawawi kenan yace faragtu minhu na kammala aikin rubuta wannan littafi na riyadu salihina yawon litinin a ranar litinin rabi'i shahari rababan hudu ga watan ramadan sanata saba'ina wa sittami'a bi dimash a shekara ta 670 a garin dimash sham kenan siriya a lokacin ya kammala to yan uwa wannan shine karshen wannan littafin na riyadu salihina wanda alhamdulillah kusan kusan shekara goma kenan mana karanta shi kusan shekara goma kenan dan littafin yadda sali ne mun fara karanta shi ne tun a kofa gida tun kama a buɗe wannan masallaci kun ga yanzu masallacin da shekara sanawa takwas shekara takwas kenan kusan mun fara mun fara sallah a masallacin nan 2016 haka ne kaga 16 yau shekara nawa kenan takwas takwas ɗan watanni ne babu kaɗan ina jin Nuwamba ne aka buɗe masallacin kun ga kuma muna watan biyar 'yan watanni ne kaɗan babu to tun da muka dawo darasi na farko da muka fara shi ne daman muna karatu a canar yadda salihina da magarba zuwa isha da kuma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da asuba to sai kasance shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mun dawo farko sai aka canza aka dawo farko shi sa da muka dawo nan masallacin farkon sa muka dawo makaranta shi daga farko zuwa ƙarshe amma shi da riyadu sali ne saboda mun yi nisa sai muka ci gaba to kun ga sai yau aka kammala kusan shekara goma sha wani abin kenan abinda makaranta Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka yan uwa wannan littafi na riyadu sali na littafi ne na fisu e mai tsada sosai faridun fi nau'i wato a irin fannin sa samun kamar sa yana da wahala imam an-nawawi lokacin da ya rubuta littafin na yawa kansa alkawari cewa zai kokari dai hadisan da ke cike sanya ingatattu to amma kun san wai laraba suka ce li kulli jawadin kabwa kowanne ingarman doki zaka same shi da dintube saboda haka akwai hadisan da malai yasa wanda mun yi isara da yawa daga cikin su wanda ba su inganta ba kamar malam Nasiruddin Albani ya dan yi kokari ya dan yi takharizi ya fitar da wasu daga ciki malam sha'ib arnaut shi ma ya fitar da wasu daga ciki malam salih al-usaimin shi ma a sharhin da yayi yakan yi kokari ishara a wasu daga ciki wanda basu inganta ba da sauran daga cikin malamai da yawa da suka sharhi don littafi na riyadus salihin wanda suka yi takharijin sa saboda akwai ɗan ɗaiɗe ku wanda ba su da inganci amma in ka kwatanta su da ingantattun to ba komai bane ingantattun sun fi yawa sosai ɗari bisa ɗari malam nawawi ya yi kokari kwarai da gaske littafi ne yan uwa da ya rubuta shi wanda idan ka ɗau littafin nan na imamun nawawi kai aiki da shi insha Allah ta'ala zaka shiga aljanna ka dauke shi daga farko Allah ina ga maka kai aiki da shi mu sashi a cikin rayuwarmu insha Allah ta'ala ba abin da zai hana ka shiga aljanna to da ya tattaro maka duk abin da ya kamata na akhlaq hamida ɗabi'u kyawawa dama an ka kalli littafin bai kawo maka shi ne ya koya maka sallah ko azumi ko tsarki ba ko ya kawo maka shi ne yadda zaka gyara rayuwarka e kyawawan ɗabi'u da yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rayu akan komai ya rubuta a ciki littafi ne mai tsada kwarai da gaske malamai da dama sun yi wasiya a kansa sun yi wasici a kansa nakan iya tuna magana imamu zahabi alaihi rahmatullah a cikin siyar nasa siyar wa alamun nubala nasa yayi maganganu masu tsada akan littafin imamun nawawi yace matukar kana so ka gama da duniya lafiya a matsayinka na musulmi ɗalibin ilimi yace ka karanta sahih bukhari da muslim ya ce ka karanta littafin imamun nasa'i sunan na imamun nasa'i sannan sai ce ka karanta riyadu na imamun nawawi da kuma azkar nasa ya ce in ka yaka tuflihu za ka rabauta malamai da yawa sun yi wasici wajen karanta wannan littafi wato littafi ne da allah maɗaukakin sarki ya sa masa karɓuwa idan za ka lissafa littattafai guda biyar a duniya kaf da allah maɗaukakin sarki ya sa masa karɓuwa wallahi sai ka sa littafin nan da wahala ka shiga wani gida daga cikin gidaje a duniya inda musulunci ya shiga baka samu littafin riyadu salihina ba wato shi wani irin mutum ne da Allah madaukakin sarki ya sawa aikin sa karbuwa yanzu karbi dauki arba'una hadisi da Allah ina ne babu arba'una hadisi da wahala ka shiga gidan da babu arba'una hadisi ko riyadu to haka suke an fassara shi da yarai kala kala kala a duniya kala kala turanci larabci faransanci yaren urdu ina ne kala-kala an fassara shi duk abin da kake so zaka dauka ka karanta shi gashin to wannan malami suka ce yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna ikhlasin imamun nawawi dan uwa kai abu dan Allah wallahi ko baka nan sai Allah ya kiyaye maka abinka amma nawa ne suka yi rubuce rubuce waɗanda sun fi na imamun nawawi daɗewa sun fi su yawa amma Allah bai samu su karɓuwar da yawa imamun da ya sa imamun nawawi ba yan wa imamun nawawi dududu rayuwarsa a duniya shekaru ne yan kaɗan aikinsa in ka je yadda ake faɗarsa sun girma shekarunsa ka je karanta al-minhaj sharhin da yau sahihi muslim sharhin sahihi muslim kusan in dai za a magana akan hadisan muslim sai an koma wanda suka zo daga baya sai sun koma nan ɗauki littafin sana al-azkar kusan duk azkar da kaga ana ce ana rerewa a tato su zikirin safe zikirin yamma zikirin shiga gida fita da gida na kaza da kaza da kaza imamu nawawi yana ɗaya daga cikin wanda ya samu karɓuwa wajen tato waɗannan abubuwa hatta wannan wannan da ya rubuta wannan littafin na sunan muslim da sauransu kaje ka gani galibi a littafin imamu nawawi ya tato su imamu nawawi mutum ne da Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka a rayuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya yafa kurakuransa dan ɗaya daga cikin wato haka Allah madaukakin sarki yake tsara rayuwa yake tsara rayuwa kowa akwai yadda yake Imam Nawawi a aqida aqidar Imam Nawawi ba aqida ba ba aqida ce da shi ta Ahlus Sunna wal Jamaa ba aqida ce aqida ce da shi irin ta irin ta tawili irin ta asha'ira irin ta asha'ira to shi yasa malami suke masa addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe masa da shi da Ibn Hajar al-Asqalani Allah masa rama duk aƙida sai kusan suna da aƙida irin wacce ta asha'ira to amma muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe musu sun yi aikin da duniya ba za ta taɓa mantawa da su ba ya Allah madaukakin sarki mu ma da makaranta Allah ya ba mu ladan gaba daya abinda muka karanta daga farkon su zuwa ƙarshen su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi gaba daya Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah ta'ala kuma sai bayan sallah sai a dawo a sa sabon littafi kuma sai a ci gaba da karatu insha Allah ta'ala ayan ta karatu kenan sai an shiga kabari insha Allah ta'ala in Allah ya so ya yarda saboda haka za a ji sanarwar littafin da za a sa in Allah da sai bayan sallah tunda idan ba mai hutu ba sati mai zuwa za a yi hutu dole saboda haka tunda an kammala za mu haƙura sai bayan sallah sai a dawo a ci gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله